السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar musa yau an yi ta ne a kan fitinar dukiya allah ya tsare mu da ita godiya ta tabbata ga allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin kiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku sani Allah madaukakin sarki ya sanya dukiya a hannun ɗan adam a wannan rayuwa ta duniya da ita ce ɗan adam yake maganin damuwarsa da ita ce ɗan adam yake amfanuwa da ita amma ɗan adam ya sani wannan dukiya bai samun komai a duniyar nan sai abin da Allah ya rubuta masa. kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wannan dukiya ta zama fitina jarabawa ga mutane saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana da masu kyautatawa daga masu munanawa Allah ya bayyana da masu gaskiya a gane su su bambanta da masu ƙarya Allah ya bayyana da maciya amana su bambanta da masu riƙe amana kai Allah ya bayyanar da marowata zama sun sha bamban da masu kyauta Allah ya bayyanar da mahaukata zama sun sha bamban da masu hankali Allah madaukakin sarki a cikin suratul anfal yake cewa kuma ku sani wannan dukiyoyi naku da ƴaƴayenku fitina ce inji Allah kuma Allah madaukakin sarki a wajensa akwai ijara mai girma sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am yake cewa Allah shine wanda ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa sa'annan ya fifita shashin ku shashin ku akan shashi ya ba wasu daraja akan wasu Allah yayi haka ne dai ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku Allah madaukakin sarki shi ya samar da wannan dukiya don jarrabawa da fitina a tsakanin bayinsa ya ku bayan Allah fitinar dukiya tana zuwa ne ta ɓangarori guda uku ɓangare na farko shine ta yaya mutum ya samu dukiyar aina ya samo ta ta yaya ya tara ta ta biyu kuma da ya samu ya aka yi yayi mu'amala da ita wani irin riko ya mata na uku shine ya aka ya kashe ta ina ya kashe a'a almubazzaranci ya dinga yi a'a sabon Allah ya dinga yi da dukiyarsa a'a girman kai ya dinga yi wa bayan Allah a'a me yayi da dukiyar wannan wata jarrabawa ce ta musamman ta bangaren abin da ya shafi neman dukiya Allah madaukakin sarki ya jarrabu bawa a cikin wannan a cikin mutane akwai wanda zaka ga wajen neman dukiyarsa yana taka tsantsan yana tsayawa ya duba ya tsare haƙoƙin Allah a cikin neman dukiya yana tsare amana wajen neman dukiyarsa yana yin gaskiya wajen neman dukiya yana cika alƙawari kai yakan yi ƙoƙari abin da zai samu ya zama na halal yakan nisanci abin da yake haram yakan nisanci zalunci yakan nisanci duk wani nau'o'in abubuwa na zunubi na wajen neman dukiya yana kyautata nema saboda wannan ya san cewa ba abin da zai samu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa a cikin kuma bayin Allah akwai mutanen da bai damu ba yana neman dukiya ta kowane irin hali yana neman dukiya yaki halal yaki haram shi a wajensa halal kawai abin da ya shiga hannunsa haram kuma kawai abin da ya yi kokari bai samu ba haka ne yake rayuwa shi yasa shi duk inda aka kawo masa neman kuɗi ko me ba ruwan shi da Allah ya yarda ko bai yarda ba inda za a samu kuɗi da shi za a yi akwai su a cikin bayi shi wannan zaka ga wajen neman kuɗinsa akwai ha'inci akwai yaudara akwai cin amana akwai ƙarya bai damu ba ko yaya shi dai damuwarsa kawai ya tara kuɗi damuwarsa ya samu kuɗi wannan shine iyakar iliminsa kuma shine abin da kawai ya sa a gaba ya ɗauka ma an zo duniya ne kawai don a samu kuɗi Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wasiya cewa mu yi kokari mu nemi halal mu dage mu nemi halal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata nema saboda babu wata rai da za ta mutu sai ta ci arzikinta babu wanda zai bar wannan duniya sai ya cika arzikin da Allah ya rubuta masa ko da arzikin yayi jinkiri da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ku riki abin da yake halal ku bar abin da yake haram wannan shine abin da ya zama wajibi akan mumini ta abin da ya shafi neman dukiya ya kyautata nema kada ya zamo wato me me me me me me ƙwauro kada ya zamo me me ƙwafa kada ya zamo me muguwa zuciya wanda ba abin da ya sa a gaba kawai sai dai tara dukiya ba ruwan shi ta ina dukiyar ta zo bai damu ba haramun ne ba ruwan shi wannan kuma idan ya zama haka koda ya tara dukiyar to za ta cutar da shi a wannan rayuwa ta duniya sannan za ta cutar da shi a rayuwar lahira Allah ya tsare mu amma idan mutum ya kyautata nema ya kiyaye abin da yake haram ya nemi halal to duk bayarwa yana hannun Allah Allah madaukake sarki shike bayarwa abin da ya rubuta dan adam in mai yawa ne zai samu abin da ya rubuta masa in kadan ne zai samu abin yana hannun Allah sai abin da ya rubuta dan adam yake samu da kokari da rashin kokari wajen Allah duk ɗaya suke in Allah madaukakin sarki ya kaddara ma abu to sai ka same shi kamun ka bar wannan duniya ya ku bayan Allah ta wajen riko da dukiya shi wannan dukiyar ita ma fitina ce ga wanda Allah ya bashi a cikin mutane akwai wanda za ka ga dukiyar ta shagaltar da shi ta shagaltar da shi ta mantar da shi cewa duniyar nan fa wato ɗan zama ake transit ce ba zama ake a ciki ba ɗan lokaci ne kaɗan za ta ƙare sai mutum ya manta kaga mutum ya waye gari in ka gan shi a tsaye to kuɗi ya tada shi in ka gan shi a zaune to kuɗi ya zaunar da shi in ka gan shi yana hutawa kuɗi ya hutar da shi in ka gan shi yana kai kawo kuɗi bai da aiki sai kuɗi kuɗi ya sanya ya manta addininsa kuɗi ya sanya ya manta sallah ba ruwan shi da tsaye da sallah ya manta azumi ya manta zakka ya manta haji kai wani ya manta sada zumunci kai wani ya mantar da shi ambaton Allah ya dukiya ta shagaltar da shi ya manta me yasa Allah ya halice shi na bautarsa ya zamo ya juye ya zama bawan dukiya Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah a cikin mutane akwai wanda Allah ya taimake su suka sanya dukiya ta zamo tana hannayensu ne basu banta ta shiga zuciyarsu ba suka yi ƙoƙari wajen neman dukiya suka nemi halal suka yi ƙoƙari wajen kashe dukiya suka kashe ta ta hanyar halal suka ɗauki dukiya wata abace kawai na rayuwa wanda ba ita ce a gabansu ba lahira ita ce a gabansu wannan bai hana ɗan adam ya samu abin da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya zan damuwarsa a cikin zuciyarsa ita ce lahira to Allah zai tattara masa al'amarinsa sa'annan Allah zai sanya wadatarsa a zuciyarsa ya samu wadatar zuci sa'annan duniya za ta zo masa wato tana binsa yana gudu amma wanda duniya ta zama ita ce a cikin liyarsa to Allah zai watsa al'amarinsa zai sanya talauci a gaban idansa me ma'anar wannan shine duk abin da Allah ya baka ba za ka gan shi ba duk abin da ka samu kana nan kana lissafin kanka cikin talakawa kuma wallahi haka zaka rayu idan biliyan ɗari Allah ya baka haka za ka rayu cikin dalauci da ɓacin rai da damuwa da kunci kuma ga sakamako can yana jira ranar lahira don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ba abin da ɗan adam zai samu sai abin da Allah ya rubuta masa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku sani wannan dukiya fa fitina ce wajen ci da ita idan Allah ya ba mutum akwai a cikin mutane wanda za ka ga Allah ya ba shi dukiya amma duk inda yake kashe ta kuma wajen sabon Allah duk inda za a saba wa Allah da shi za a yi duk wani abin da Allah baya so har sai an tambaye shi ta ina ya samu kuɗi sa'annan ya aka yi ya kashe Allah madaukakin sarki ya tsere da mu akwai wasu abubuwa manya guda biyu wanda duk wani musulmi ya sa su a cikin zuciyarsa wajen neman dukiya na farko shine tawakkali ga Allah mutum ya dogara ga Allah wajen neman dukiyarsa ya sani duk abin da ya samu Allah ne ya bashi kada ya ringa tunanin wayansa ne da hikimarsa da iya kasuwancinsa da hazakarsa yasa ya samu a'a Allah ne ya baka wanda suka fika wayo suka fika kasuwanci suka fika sauri duk sun yi ba su samu ba kai Allah ya baka to dan adam ya san wannan Allah shine yake azurtawa da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku dogara ga Allah ku yi tawakkali ga Allah cancanta tawakkali gare shi da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsaye da safe su fita ba komai a cikin su amma su dawo a goshi Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Allah madaukakin sarki yake cewa ku nemi arziki a wajen Allah ku bauta Allah ku gode masa kuma wajensa za ku koma abu na biyu shine wajibi ne akan mutum wato Allah ya bashi dukiya ko mai yawa ko kadan ya zamo ya san wannan dukiya Allah ya bashi ne aiki da ita ba Allah ya bashi ne ta boyewa ba ba Allah ya bashi bane ta tsarawa a'a Allah ya bashi ne ya zama wasila yadda zai samu tsira da wannan dukiyan ya san akwai ayyuka da Allah madaukakin sarki ya dora masa kuma zai ya dage yayi su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni ga ma'aurata cewa kowa ya ciyar gurgurdan karfin sa wanda Allah kuma ya kuntata masa arzikin sa shi ma ya ciyar gurgurdan abinda Allah ya bashi saboda Allah bai dora wa rai sai abinda ya baka kuma Allah madaukakin sarki zai sanya sauki bayan wahala ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa da tashi tsaye wajen neman arziki su nemi halal don me don su tsare kawunansu daga roƙo don su tsare kawunan su tsare mutuncin kansu Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa shine Allah wanda ya sanya muku ƙasa ya saboke muku ita ku tafi a wato sansanin ƙasa ku nemi arzikin Allah kuma wajen shi za a koma ko manzo Allah sallallahu alaihi sallam da wani usulubi wanda yake mai ban sha'awa annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana cewa dan adam yayi ta neman abin da zai nema a wannan duniya yayi abin da zai amma yayi a tsarin Allah madaukake sarki kuma yayi kokari ya ciyar yayi kokari yayi sadaka yayi kokari yayi duk abin da zai yi don me dan Allah ya tara masa lada ranar tashin alkiyama hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tashin alkiyama ta tsaya a hannun ɗayan ku akwai dashe dashe na bishiya da kayan niyya zaka dasa bishiya kawai sai ka ji za a busa kawan tashin kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan mutum ya samu dama yayi maza maza yayi maza maza ya dasa wannan dashen to ya dasa bi ma'ana zai samu ladan wannan aiki da zai yi da haka dan adam idan ya nemi dukiya ta halal ya bi abin da Allah ya wajabta masa na haƙin dukiya ya ba da zakka ya yi sadaka ya taimaki ‘yan uwansa ya tausaya wa abokansa ya taimaki maƙotansa ya shigar da farin ciki kan ‘yan uwansa ya yi abin da Allah maɗaukaki sarki ya ce ya yi ya nisanci rowa ya nisanci almubazzaranci to wannan za a ce madalla da dukiyan wannan madalla da wannan dukiya madalla da wanda yake da wannan dukiya mutum ba abin da ya rage masa sai dai ya gode wa Allah madaukakin sarki da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya yi masa da wannan falala da Allah ya yi masa da wannan kyautatawa kuma ya gode wa Allah akan wannan falala da fifiko da Allah madaukakin sarki ya yi masa wanda ya fifita shi akan bayansa masu yawa Allah shine mai azurtawa Allah ka azurta mu Allah ka ɗauki musulunci da musulmi Allah ka ƙarfar da kafirci da kafirai assalamu alaikum alhamdulillah نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله لقد كون الله جل جلاله بني آدم في هذه الحياة الدنيا من المال ما تقوم به مصالحهم وتتحقق به منافعهم وليس لابن آدم في دنياه من المال إلا ما كتب الله جل جلاله له وقد جعل سبحانه هذا المال فتنة للناس يتميز المحسن من المسيء والسارق من الكاذب والخائن من العميم والبخيل من السقيم والمجنون من العاقل قال تعالى واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وقال جل في وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعدكم بعد درجات ليبلوكم بما اتاكم فله سبحانه وتعالى اوجد هذا المال ليكون ابتلاء وامتحانا وفتنه عباد الله والفتنه مما تكون من جهات الثلاث من جهه اكتسابه وتحصيله ومن جهه تموله وشغل نفسه ومن جهه بذله ووجود ثلاثه اما من جهه اكتسابه فإن الأرض مبتلى في ذلك فمن الناس من يتهرب اكتساب المال وتحذيره الأمانة والصدق والوفاء والإلة والبعد عن الحرام والظلم وأنواع الآثام ويجب الطلب ويعلم أنه ليس له من المال إلا ما كتب الله له ومنهم من لا يبالي باكتسابه المال وتحذيره أحلال أم حرام فحلال المال عنده ما حل بيده والحرام ما لم يجد بيده ولهذا لا يبالي في وجوه تحصيل المال عن علم او حرام عن غش او خيانه او كذب لا يبالي باي شيء من ذلك لان المال اكبر اكبر هم همه ومبلغ علمه وغايه مناه عباد الله قد اوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان الجزيه في طلب الحلال وان نجتنب الحرام فقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله وأكلوا في طلب فإن نفسا لن تموت حتى تنتهوا في رزقها وإن أبلى عنها فاتقوا الله وأكلوا في طلب خذوا ما حل وله ما حل هكذا يجب أن يكون المؤمن في طلب طلبه للمال يجمل في الطلب ولا يكون حلوءا مسارعا يسعى في طلب المال مستكثرا من المال بغير مبالاة فيقع في أمواله أموال محرمة فهي سوء عليه وضرر عليه في دنياه وأخرى بينما إذا أجمل في الطلب فإنه يتحرى ويتوقع لماله ولا يأخذ من المال إلا ما حدد وإن كلا فإن العبد ليس له من ماله إلا ما كتب الله جل جلاله له عباد الله وأما من جهة تمول المال فإن المال فيها غاية فتنة فمن الناس من يكون المال يشغله جاهل وغايته يقوم لأجل المال ويقوم لأجله يتحرك لأجل المال ويكره لأجله أحلامه في منامه كلها في المال شغله المال عن شغله المال عن دينه وعن صلاته وصيامه وزكاته وحجه والشجع الهامل وعن ذكر ربه جل جلاله شغله المال أما خلقه الله لأجله فدار عبد المال يا رب الله عباد الله من الناس من جعل المال وكيلا وجعل المال في يده ولم يجعله في قلبه واخذ المال من علمه وتركه وتركه في علمه ولم يكن المال اكبر عمه ولا مبلغ علمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كان نيته الدنيا فرق الله عليه سيئاته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم الحمد لله ولي الصالحين لولا الحمد للأولى والآخرة وهو الغفور الودود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله أما بكرة المال من جهة وجوه سلفه وبذله وإنفاقه فإن من الناس من لا يبالي في سلفه الأموال في وجوه الحرام وسلوك الباطل وملذات المحرمة ينفق في إسراف ومزق ورياء وسمعة وسمعة وكأنه لن يسأل عن هذا المال ولن يقف بين يدي الله جل جلاله ويسأله عما أنفق وهو مبذر يبذلكم في تلف الأموال في وجوه الحرام وسلوك الباطل ومن الناس من هو شهيه بخيل يكثر يكثر على نفسه ويكثر على من تجب عليه النفقة تجاهه فيكون بخيلا مكترا ومن الناس من يبذل المال لسخاوة نفس وإذ في وجوه المباهات وأثناء الأمور المباهات فيمسك على نفسه ويمسك على أهله وولده ويبذل في أنواع الخير ووجوه البر قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما عباد الله إن صاحب المال قل ماله أو كثر لن يبقى لماله ولن يبقى له ماله وكما أنه خرج إلى هذه الدنيا بلا بلا مال فإنه كذلك سيخرج منها بلا مال وليس للعبد من ماله إلا ما أكل فأغنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك من ماله فهو ليس له وإنما هو للورثة فلهم ظلمه ما ما ظلم ماله جاء أم أبى وعليه ظلمه عباد الله فلنتق الله في أموالنا في كسبها وفي تمولها وفي وجوه بذلها ولنعلم أن الله جل جلاله سيسألنا عنها ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عنها من أين اكتسبها وفيما أنفقها فإنا لله وإنا إليه راجعون هناك مقدمات عظيمات عظيمتان في اكتساب المال المسلم لا بد من مراعاتهما أولا أن يتوكل العبد في اكتساب المال على الله عز وجل وأن تكون ثقته في كفاية الله عز وجل له وأن لا يكون في اقتداره على ثقة بنفسه وهرفته وهدئه وإنما تكون الثقة بالله جل جلاله يقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو سماكا وتروه بلانا ويقول المولى جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون والمقدمه الثانيه ان الواجب على العبد في أكله للمال قل أو كثر أن يأخذه بسخاوة بسخاوة نفسه لا أن يأخذه باستناد نفس وهلع بل بما كتب الله عليه وبما أوجبه عليه يقول المولى جل وعلا في إثبات الزوج على عياله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد رسوله يسرا عباد الله إن الله جل شأنه أمر عباده بتعريف العبد في سلب الرزق وتكذب الحلال وكفاية النفس عن الحاجة إلى الناس فقال جل من تعيين عليما هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والرسول عليه الصلاة والسلام يرسل بالبديع يرجمنا بالعمل وإمارة الأرض فيقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم وسيلة فإن استدعى ألا تقوم الساعة ألا تقوم حتى يدرسها ويدرسها رواه أحمد فإذا طلب الإنسان مال الحلال وأدى ما أوجبه الله عليه من حق المال من زكاة وصدقة وبر وإحسان ووصل به رحمة وساعد به كنانة وأدخل السرور به على أصدقائه وأماله وأحبابه واجتنب الشبهة والبخل والتبذير فهنيئا لهذا المال وهنيئا لصاحب هذا المال فما عليه إلا أن يحمد الله جل جلاله على منه وعنائه وفضله وإنزاله ويشكره سبحانه على ما فضله به على كثير من عباده فالله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك سبحان الرزاق الفتاح المنان الوهاب سبحان الرزاق الفتاح المنان الوهاب سبحان الرزاق الفتاح المنان الوهاب اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم يا لطيف بخلقه يا خبير بخلقه يا عليم بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم لا تجعل في الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسيرنا اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وسبيلنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ودعينا وعزنا وحاذرنا وغائبنا اللهم من احيته منا فحي على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اخرجنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك عن قتال امتحاننا اللهم اغفرنا واخرج جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا معروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارس الحب والنوى ومنزل الدولات والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكفي عنا الدين وأغننا من الفقر اكفي عنا الدين وأغننا من الفقر اكفي عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سائرنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين قال الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله